أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله يومنا أراد الاثنين 24 ga watan Ramadan na shekarar hijira 1443 wanda hakan shine ya daidai da 25 ga watan hudu miladiya 2022 a cikin wannan masallaci mai albarka za mu ci gaba da gabatar da tafsir na alƙur'ani mai girma muna cikin suratul baqara jiya malam ya karanta mana wani abin da alƙur'ani ya ba da labari na gaibu cewar za a juya alƙibla idan an juya kuma ga abin da wasu daga cikin mutane za su faɗa wanda suke yahudawa ne wanda Allah ya kira su da asufaha wawaye daga cikin mutane kuma Allah ta'ala ya ba su amsa duk a karatun jiya an ji wannan yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله na'am وما كان الله ليضيع
na'am إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ta kunsa akwai nuna darajar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifitawar da Allah ya mana a nan duniya da kuma fifitawar da zai yi mana a ranar lahira ala rusul ashhad a gaban dukkan annabawa cewar mu dinnan Allah ta'ala ya ce wa kazalika kuma kamar haka kamar yadda na shirye da ku zuwa ga tabarki madaidaici kaga anan duniya kenan bayan ce ya hadi man ya shawo ila siratal mustaqim ba Allah yana shirye da wanda ya ga dama zuwa ga tabarki madaidaici to shine ku al'ummar manzon Allah din kuna daga cikin waɗanda Allah ya so ya shirye da ku zuwa ga tafarki madaidaici shine ma'anar waka zalika to kamar yadda muka shirye da ku din can to kamar haka ja'alnakum ummatan wasanan sai muka sanya ku muka mai da ku kuka zamto al'umma ce wadda take mafificiya shine wasanan din masu tafsiri suna cewa ma'anarsa khiyaran udulan zaɓaɓɓun al'umma kuma adalai wanda suke ba maƙaryata ba ba masu shaidar zur ba in dai mutum zai tsaya akan koyarwa addinin musulunci to ba zai zama makaryaci ba ba zai zama mai shaidar sur ba ba zai zama mayaudari ba da haka ku Allah ya sanya kun zama a ummatan wasatan al'umma ce wata take mabibiciya yana daga cikin fifikon da Allah ya mana lokacin da Allah ta'ala ya umarci alƙalami na ƙudura ya rubuta abin da zai faru ga al'ummatai ya fara tun daga kan ya ba'asullahu nuhan wa ya amanu bihi qaumun wa yakfuru bihi qaumun faman amana bihi da kala janna wa man kafara bihi da kala na haka alƙalami ya dinga rubuta annabi nuhu Allah zai aiko shi nan gaba wasu mutane za su yi imani da shi wasu za su kafirce mai wanda ya imani da shi ya shiga aljanna wanda ya kafirce mai ya shiga wuta ya dinga ya dinga rubuta na annabawa yana zuwa kan al'ummar manzan Allah zai rubuta irin wannan sai Allah ta'ala ya daka mai tsawa ya ce ta'addab ya kalam ya kai alƙalami kai ladabi an ce saboda kwarjinin wannan kira da Allah ya mai da wannan tsawa sai ya tsage gida biyu dacin alƙalamin a haɗe yake daga nan sai ya tsage a tsakiyar da ya tsage bai rubuta komai ba sai Allah ta'ala ya ce ka rubuta ummatun muznibatun wa rabbun ghafur haka za ka rubuta ba irin na waɗancan annabawan za ka rubuta da al'ummatan wannan ka rubuta al'umma ce mai aikata laifi amma kuma tana tare da ubangiji mai yawan gafarta mata wannan laifin ta ko anan akwai bambanci ko sannan kuma mu ne wanda Allah ya aiko mana fiyayyen halittarsa da ka ko ka'ida walimla wa izzul abdi izzu malik ai bafadan sarkin Kano zaka hada shi da bafadan hakimin bakori misali ko in sai buntuwa kar a ce na yi sarki zaka hada shi da bafadan hakimin buntuwa me yasa ko da ko fadan hakimin hakimi din misali ya fi iya fadanci ya fi ƙwarewa to wancan dai babba fadan babban sarkin ya fi daraja inda za a je duk inda mai gidan shi ya shiga zai kutsa shi ma a shigar da shi gurin shi kuma ya inda wannan kila ya tsaya shi ma wannan bafadan nan zai tsaya to mu darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ce ta sanya muka yi daraja kamar yadda al-imam al-busiri a cikin albarda yake cewa bushra lana ma'ashar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akrami ar-rusul kunna akram al-umam ismu al-ummar muslimin al-ummar muslimi farin ciki ya tabbata gare mu da bishara muna da wani bango wanda baya rugujewa na keɓantar da Allah ya mana shi ne yayin da Allah ya kira wanda ya kira mu zuwa ga addininsa yayin wanda ya kira mu zuwa ga addinin Allah ai shine manzon Allah ku yayin da Allah ya kira shi yace shine mafi darajar manzanni to kawai sai muka zama mu ko mafi daraja al'ummatai kawai ba dan aikin mu ba inda dan aikin mu ne da ba inda babu yanzu wannan dalilin kadarin ka san dalilin samun ta dalilin kadarin da ake samu wanda Allah ya ce khairun min alf shahr ai kaga dalilin samun ta shi ne akwai shamunul gazi shamunul gazi wani mutum ne wanda ya fita yana ta jihadi sai da ya wata tamanin a sai da yake a shekara tamanin da hudu da wata uku yana jihadi bai dawo gida ba to da Allah da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga ladan wannan mutumin da ya samu sai shi ni kuma Allah ina roƙon malumma ta ka ba su irin wannan ladan cikin kankanin lokaci kuma a cikin sauki sai Allah ya bada lailatul qadr a kowace shekara in kai ibada a cikin ta zaka samu lada kamar mutumin can da ya fita yana jihadi shekara 84 da wata uku kaga an yi mana yar gida ko an takaita abin kuma babu wahala babu cin lokaci haka Allah ta'ala ya sanya mu ka zamto ummatan wasadan al'umma wadda take mafificiya zababba a wajen Allah mai daraja me yasa Allah ta'ala ya muku yi mana haka Allah ya ce litakunu shuhada 'ala an-nas domin ku zama masu yin shaida ga mutane waɗannan mutane din malamai suna da fassara guda biyu a kansu wasu ce mutane din ana nufin annabawa su ake nufi da mutane a nan gurin wasu kuma suka ce alan nasu din nan mutanen nan ana nufin al'ummatan annabawa to kuma kowace idan muka tafi za ka da yadda abin zai haɗu don ku zo masu shaida a kan mutane wa ya kunar rasulu alaikum shahida ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama mai yin shaida a gare ku wannan ƙabiya kamar yadda mai hashiya ta tafsirul dalalai al'allamatu sabu ya kawo ta yace abin da ke faruwa a nan gurin abin da Allah ya nufi ranar alkiyama Allah zai tattara kafirai a fili daya za a ware su kamar yadda Allah ta'ala zai ce yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna bainahum da an zo taron alkiyama Allah zai ce ku mushrikai ku tsaya tare da abin abubuwan da kuke bauta ma ya Allah ce sai mu sanya sai mu bambanta tsakanin su ga kafirai san zalla ga kuma ainihin mu'minai nan gurin za a ware su kamar yadda kuma aya ta suratu yasin ita ma ta faɗi wannan hakika cewar Allah ta'ala zai ce wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun ya ku waɗannan kafirai ku ware ko matan gefe guda. To bayan an tattara su a guri ɗaya, sai Allah ta'ala ya ce ma waɗannan kafirai, ashe ban aiko muku manzanni na ba, kuma na haɗo su da littattafai waɗanda suka karanta da ku cewa ku kadai ta ni ku bauta ni ɗan fi tarayya da yin da komai me yasa ba ku amsa musu ba sai sai ai su ma za a na min bashirin wala nazir ai mu ba wani wanda ya zo ya mana bishara da wani abu mai kyau ko ya mana gargadi da wani abu mara kyau babu wani wanda ya zo ya mana wani sai Allah ta'ala ya kira annabawa ya tambaye su ya ce ashe ba ku isar masa da saƙon da na aiko muku ba shi ba Allah ya sani amma a filin alkiyama Allah ta'ala zai yi abu zai yi rika yin mu'amala ne irin mu'amala ta alƙali ka san alƙali ko an yi kisan kai a gabansa a unguwarsu in aka zo kotunsa ba wai cewa zai ba wai cewa zai to ai ni a gabana aka yi ba kai kai ne ka kashe shi a je a ka bai ba zai haka zaunawa zai a matsayin ka bai san komai ba wa aka kashe wannan ne to kashe shi aka yi wa ya kashe shi wanda ne to yana hujja cewa shi ya kashe shi a gaban shi ake fa to shi ma Allah haka ne ya san komai domin ya ce wa ma kunna ga'ibi mu babu inda ba mu kasance muna gurin ba haka Allah ya to sai kasance annabawa su ya Allah ai muke san masa da sako wa'anda suka imani sun yi imani waɗannan ba su imani ba sai Allah ta ahirci a ba haka bane idan Allah ya ce wa annabawa to wa zai muku shaida sai su mun zaɓi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne za su mana shaida sai a zo da al'ummar manzon Allah mu kenan fa insha Allah sai a ce me kuka sani game da misali annabi Nuhu da mutanen sai al'ummar annabi sai a karanto ayoyin da sai gwada gwagwarmayar da annabi Nuhu yayi wa yayi da mutanensa gashi gashi gashi gashi har zuwa tufana da sauransu sai Allah ta'ala ce to kun ji abin da suka ce to ya Allah ta yaya waɗannan za su yi shaida a kan mu gashi kuma sun kasance sun jinkirta game da zuwan mu sai bayan mun mutu sannan suka zo ya za a fi shaida sai Allah ta'ala ya ce eh kuma haka ne ku a ina kuka samu wannan sakon waye kuma zai tabbatar da cewa gaskiya kuka faɗa haka abin yake sai musu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo mana sakon kuma shi zai tabbatar da cewa gaskiya muka faɗa sai a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kira aka kira shi sai wato ya ce yi haka ne ni na kawo masu kuma sannan gaskiya suka faɗa to daga nan sai ya tabbata cewa lallai wannan al'umman ba su da wata hujja sai dai a hukunta su kawai kaga al'ummar manzon Allah sun zama me shaida akan annabawan ko cewa sun isar da sakon in ka dauki da ta kunu shuhada ala nasu a matsayin annabawa ne kuma sannan sun yi shaida akan al'ummatan cewa ba su bi ba in ka dauka ala nasu din cewa al'ummatan ake nufi sai dai an ce idan ya zauto ala nasu din annabawa ake nufi to wannan ala din ma'anar talamu da ta kunu shuhada a kama a tsirin nasu a wajen ma'ana sai ya zauto na annabawa ake nufi wannan al'amari ba karami ba ne wallahi ba karama al'amari ba ne girmansa ya sa wata rana manzo Allah hakun kaya yi wannan kariya wannan abin da na faɗi muku akwai lokacin da ya kira sahabinsa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace ya Abdullah iqra alayya alquran ya kai Abdullah dan Mas'ud so nake ka karanta min alqur'ani in ji yace ya rasulullah aqra'uhu alayka wa alayka unzil ya ma'aikin Allah na karanta ma alqur'ani gashi kuma kai aka saukan mawa an gane ku na karanta ma qur'ani gashi kuma kai aka saukar mawa sai ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi aini ina so in rika jin qur'ani daga wani yana karantawa inji manzo ina so in rika jin qur'ani daga wani sai ya zauna ya fara karanto mashi farkon suratul nisa ya ayu annas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya karatu mai tsawo har ya kawo inda Allah ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ko kan kan wannan irin wannan mas'alar cewa ya rasulullahi yaya kenan a yayin da muka zo wa kowace al'umma da annabin ta zai mata shaida kai ko muka zo da kai za ka yi shaida kan wannan al'ummar taka bayan sun yi shaida a kan annabawa da al'ummarsu yana kawo daidai wannan gurin yace sai na ji manzon Allah ya tsora hannunsa a kan kafada ta yace hasbu hasbu ma'ana ya ishe ya isa ya isa yace faltafattu fa idza aynahu tadrifan sai na waigo sai ga idanuwa annabi suna ta zubar da hawa so da ya tuno abin da zai faru a wannan wurin Allah ya sa lokacin da wannan abin zai faru ya zanto rana ce ta tsira a gare mu ba rana ce ta tuhuma da shan wahala ba billahi rasul azam sallallahu alaihi wasallam to shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wannan aya tana gwada zunzurutun fallar al'ummar annabi har a gaban Allah gaban annaba da al'ummatai mu za mu yi shaida kuma manzon Allah zai zo ya ce lallai gaskiya muka faɗa to kaga wannan ta wannan aya tana dauke da wannan nukuda mai girma cikin waɗannan abubuwan da kafin sa sai kuma Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ba mu sanya al-qiblan nan da ka kasance a kanta ba ita ce Ka'aba ita ake nufi ba mu sanya ta ba illa lina'lama man yattabi'ur rasul sai dan mu bayyanar haka zaka sai dan mu bayyanar da wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko akan an ce wai yanzu ka kalli gida a haka ai zaka yi tunanin ba ta da bai sai an matsa ko halayyar dan adam ba ta bayyana sai ta hanyar abubuwa guda biyu an ce yi tafiya da shi ku yi tafiya mai nisa da shi za ka fahimci halayen ko kuma idan da can bai da komai na al'amarin duniya Allah ya ba shi wadata ka gani to a nan ne za ka halayyarsa ta gaskiya tana bayyana an gane ko wani in ba a yi tafiya da shi ba za ka taɓa gane halayyarsa so da a tafiya ne kowa yake nafsi nafsi guzurinka ba mai ƙara ma musamman tafiya irin ta da to a nan ne halayya ke bayyana to shi ma mutane sun rututu haka an zo an bi manzan Allah musamman a Madina. To sai Allah ta'ala da ana kallon Ka'aba, ana zuwa Madina sai shi a juya a kallin Kudus. To sai mutane da yawa suka dinga ridda wanda da sun karba addinin musulunci. Ina fata an gano wannan. To wanda ke gwada cewa dama musuluncin ƙarya suke bai tabbata a zuciyarsu. Domin inda inda ya tabbata ai kasan akwai tibgat Allah sibgat Allah ko rinin Allah kuma aka ce wa man ahsan min Allah subda yanzu ko da shadda sai ga irin ta dubu sanawa ake ta dubu su sai din nan da yanke izina ko babba kuma a ce da ka fara wankin ta da sabulu sai ta kode ta lalace ai ka san dai wannan yaudara ta ce ba ita ba ce to wanda ya bi manzan Allah da gaske dan kawai an canza alƙibla daga canza alƙibla kuma sai ya ce ya ƙyara annabi Allah ya ce ba mu sanya wannan alƙibla ba sai dan mu bayyanar da wanda zai bi manzan Allah din a gane mabiyan na gaskiya min manyan qalibu ala aqibai daga wanda kuma shi kuma zai juya akan digadigansa ya koma inda ya baro shi da kafir kuma sun bayyana din wasu suka dinga kafirta suka dinga kafirta mas'aloli da yawa sun tabbata irin wannan akwai mutumin da aya ta Qur'ani sai ma ta sa ya gagarta. Ƙwarai? Dama Allah ta'ala ya ce, wala ya zidu zalimina illa kasara. Al-Qur'ani bai ƙara ma azzalimai sai tabewa. To wani ayar suratul mu'minun sun makalakanan nutfata alaƙatan ko fakalakanan alaƙatan mubgatan fakalakanan mubgata izaman fakasaunar izama lahama sun ma'an sha'anahu kalkar afa. Allah yana bayanin yadda ya halitta ɗan Adam. da can gudan jini ne ya koma tsoka ya koma kashi Allah ya lallaba wannan kashin da nama an gane ko sannan daga baya Allah ya mai komai kwakwalwa idanuwa hanci baki kunne da sauran gabobi shine ma'anar sun ma'an sha'ana wa karkana haka to karshen ayar sai Allah ya zarrabe mutum mutumin kuma marubucin wahayin manzon Allah ne fa marubucin wahayi ana faɗa yana rubutawa amma da aka zo daidai wannan gurin sai mamaki ya kama shi sai kai fa tabarakallahu ahsanul khaliqi shi mutumin ya faɗa sai manzo Allah ya ce rubuta ta dama a haka ta sauka cewa fa tabarakallahu ahsanul khaliqi ko kuma sai ya turus sai kai wannan abin ashe dai tsarawa ake yi tun da gashi ana ta faɗi man ina rubuta ƙarshe na faɗi wani abu an ce shi ma in rubuta idan kirkira ake sai aga wannan abin da na faɗa yayi daidai kenan shikenan yayi ridda ya bar musulunci duk da cewa ruwayoyi da yawa sun gwada ya dawo ya ba addinin musulunci kaga wannan aya ta Qur'ani sai ta sa shi ya kafirta kuma da aka yi Isra'i da Miraji manzo Allah ya dawo ya ce ya tafi Qudus Qudus ma kawai ya ce ya je ya dawo a cikin dare daya haba sai aka tafi ai daga Makka zuwa Qudus tafiyar wata guda ne akan doki dawowa ma wata guda to yaya sai suka auna da hankali ya za a ci cikin dare dai ya ce ya dawo tafiyar wata biyu aka yi tarin nan ma amma ba gane masu rinjan wanda dama musuluncin bai yi ƙarfi a zuciyarsu ba wata hadda malacin mun bai nan wata hadda fartaba kullu muribin aw ya buƙa ma'a siyulil fusaw haka man da suka faɗi ƙariya suka ce dama da manzon Allah ya faɗi wannan abu ya kalubalanci duniya cewar ga abin da yi sai wanda dama yana kokwantar musulunci sai su kasance cikin kokwanto da shakka dama ka san idan aka yi mamakon ruwa da Allah ga wata yar diddiga diddiga ko wata yar bola bola yar kadan a cikin kwata za ta tsaya tafiya zai da ita amma dutse fa yana nan duk wani girman al'amari da zai faru wanda wanda musulunci shi da gaske yake ba ba zai girgiza ba amma wanda dama san haka haka yake da da babban al'amari ya zo yadda ka san zai tafi da yayi ruwan sama zai tafi da yayi haka zai tafi da imanin so da haka wannan juya alƙiblan sai ta haifar da ridda ga wasu mutane da yawa kuma amma mu tsaya da Allah mu fahimci wannan an ce dalilin dalilin ridda din akwai wani bayahude na na Khaibara shugaban Khaibara ana ce mashi Huyayyu bin Akhtaba mahaifin na na safiya ne wa matar manzan Allah amma shi bai hude da sai da aka karya gwamnatin sa sannan ma'aiki ya riba sai ta ya aure to shine ya zo ya aiko da shubha din gwamnati a kai yake cewa to ku da kuka kalla da kuka kalli kuna kallon gudun kuma sai aka yi wata sha shida ko sha bakwai aka dawo ana kallon ka'aba ita to ɗayan biyu ne ko dai ya zanto kallon kudus din da kuke yi bata ne yanzu an dawo shirya to ashe ya aka yi bakku akan bata tun a baya yana ne manzon Allah ki ko kuma ya zanto a'a kallon kudus din shirya ne to me yasa ya baro shirya yanzu kuma yana zai kai kaga shi haƙi wannan yasa masu raunin imani suka dinga kafirta suka dinga barin musulunci to shine Allah yake faɗin wannan ba mu sanya wannan ba sai dan mu bayyanar wa mu bayyanar da wanda yake bin manzon Allah bi na hakika mimman yankali ba ala akibe daga wanda suke juya suke juya akan wanda ke juya akan diga digan sai Allah ta'ala ya ce wa in kanat lakabiratan hakika wannan juyawa a ƙiblar ta kasance abu ce mai nauyi illa alal ladina hadallah sai dai akan wanda Allah ya shirye da shi domin ita zuciya tana da wani abu ƙwaƙwalwa ma tana da wani abu jiki ma yana da wani abu duk abin da ya saba da shi wata ran kuma ka ce ya bar wannan abin to wannan abin yana da wahala a kan har ma ake ake yin take ana cewa shadidun alaiha tarku ma ta ta'awwal ita zuciya ta bar abin da ta saba da shi abu ne mai wahala a gare ni wani za ka iske aikin ƙarfi ya saba yi amma ran da bai je ba sai ya ce shi duk yake kawai ma ba shi da lafiya ko aikin wahala ne ba ba ce shi wallahi duk yake kawai bai da lafiya saboda bai je ya aikata abin da cikin nan nashi yake ya saba da shi da fata an gane wannan yanzu mu a matsayin mu na musulmai idan baka yi sallah ba sai ka ji aiki wani iri a takura kai to da ta riga ta zama cikin jinin jikinka kuma a matsayin ka ko cin abinci kake yi karfe takwas ran da na sahi misali haka kake karya to ran da kake karfe goma baka ci ba sai kake ta jin yunwa sosai amma wanda ya saba ci karfe goma shi kuma in ko takwas din ta yi ta wuce zuwa tara ko zuwa goma ba yin wanda zai ba saboda shi kuma haka ya saba wa cikin nasa saboda haka ita zuciya ba a biye mata ana kallon abin da shari'a ta ce a yi ne ba abin da ta saba yi ba su waɗannan da suka biye ma'aikin da aka zo muka musulunta kudu ake kallo ko an yi wata sha bakwai ya za a ce a juya suke tare ta kaga ga abin da ya haifar musu da wannan Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum to masu imanin na gaskiya sai suka zo wajen manzon Allah suke tambaya su ya Rasulullah yan uwanmu da yawa bayan sun shiga addinin musulunci sallar da suka yi gaba ɗayanta suna kallon Qudus ne kafin a juya kuma a kalli Ka'aba sai suka rasu gashi kuma yanzu an ce a juya a kalli Qibla ta Ka'aba to yaya sallar ta su Allah ya amshe ta ko ko bai amshe ta ba sai Allah ta'ala ya faɗi wannan cewa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ta'ala bai kasance zai tozarta wannan sallah ta ku wannan imanakum ma'anar shi salatakum Allah ba zai tozarta wannan sallah ta ku ba wanda ta gabata bi ya amshe ta da wanda suka rasu da wanda ma basu rasu ba duk Allah ya amshi wannan sallah ta wata 16 ko wata 17 inna Allah bin nas la raufur rahim hakika Allah mai tsananin tausayi ne da jin kai akan mutane nan mutane in ana nufin mu'minai wasu kuma sun ce gaba ɗayan mutane saboda ai tausayin kala-kala ne tausayi na shiga aljanna kan wannan sai mai imani amma tausayi na rayuwar duniya Allah yana tausayin dukkan mutane in ba don haka ba Allah ta'ala ya ce ai da da, da Allah ta'ala yana iya saukar da tsawa duk mutane su halaka gaba daya ko kuma da da Allah ta'ala sai ya saukar da ruwa duk ya nutsar da duniya gaba daya da Allah ta'ala sai ya girgiza kasa duk mutane gaba daya a mutu ko kuma abu mafi sauki a hana ruwan sama na aka hana ruwan sama da wahala duniya da shekara lafiya mutuwa za a yi tsayi saboda abincin da aka tare da karewa ne kun ba inda za a samu wani in kana nema ka ce za a tono ruwan ƙasa shi ma ba samu shi zai an gane ko Allah mai tausayi ne mai jin kai ga mutane to Allah ka tausaya mana Allah ka tukan mu ka sanya tausayinka da lutufinka cikin dukkan al'amuran mu zahiran wa badinan duniyan وأخرى بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ما أيكي عليه الصلاة والسلام كافن أجويا أنا كلا على القبلة أنا ما كنا كعبة إنم sai zanto yahudawa suna ta yin tsegumi suna cewa ya bin addininmu a ba an yattabi a millatana wa yusalli ila qiblatina ya ki ya bi addininmu amma yana sallah yana kallon alqiblanmu wato yi suna challenge din annabi akan haka kamar yayi anguli da kansa abu misali a yadda suke yi to sai manzo alaihi salatu wassalam duk in jibril ya zo sai ce ya rab ya jibril ni ne ina shauki ina so Allah ya maida ni irin kallon alƙibla in wuce gorin waɗannan shedanin gaske mu sai ya ce to ai ka za ka ji magana a nan ya ce ai anta akramu alaihi min minni ya rasulullah to ai ka kai ka fi girma a wajen Allah fiye da ni ka ga mun wannan kokin ne kuma ka fi ni matsayi a wajen Allah to da Allah anan jibrilu shugaban suwaye mala'iku duka Allah ya kira shi muba'in samma amin duk a saman a wajen mala'iku shi ake yi wa da'a shine shugaba kuma amintaccen Allah ne na wajen wahayi amma ga shi da kai shi yana cewa anta akramu alaihi minni kai kafi ni girma a gurin to yadda shugaban annabawan Allah ya fi shugaban mala'ikun Allah haka duk mumini mai daraja ya fi sauran mala'ikun da ba al-mala'ikatu muqarrabuna an gane ko wannan mu lura da wannan to sai jibril ya tafi ma'aikin shi kuma yana kallon sama yana jiran dai wahayi ya zo na sai a ce dai ya zuya ya kalli wannan alƙibla ta ta'amu to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wannan rana ta farko sai
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها
na'am walli wajhaka
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa kad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun Allah ta'ala yace kad nara taqalluba wajhika fis sama hakika muna ganin jujjuyawar fuskarka zuwa ga sama ya rasulullah ma'ana zuwa ga bangaren sama kana shauki kana sauraron wahayi ya sauka na cewar ka juya ka daina kallon kudus ka rika kallon ka'aba zaka falan walliyan naka qiblatan tarbaha da sannu ko kuma lallai za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da kake gamsuwa da ita, kake santa, an gane ko, ita ce ka'aba, da haka kawai ga nan ma, fa walli wajen haka shaɗar almasjidin haram, shi kenan fa an gama, yanzu kawai take, ka juyar da fuskar ka wajejen masallaci mai alfarma, shi ne dai wannan alƙiblar da muke kallo. an ce Jibril ya saukar da wannan aya cikin watan Rajab inji wasu malamai bayan manzon Allah yana cikin yin sallar azhar yayi raka'a biyu aka zo aka gaya mai wannan sabon inji wasu malamai amma tsakani da Allah na yi bahasi kan waɗannan al'amura wannan magana tana da rauni abin da yake tabbace shine cikin dare aka saukar da wannan aya kuma bayan an saukar da ita ma'aiki alaihi salatu wassalam an zo sallar asuba har sahabbai sun- duk sun yi sahu ana jira annabi an kalli wajen kudin yana tahowa sai ce ah ya haka ku ji wannan waje don ai yanzu an an an maida mana alƙibla din ita ce masjid haram sahabbai suka yi kabbara dama su ma abin da suke jira kenan kuma sai ma'aiki ana gama sallar asuban nan sai ya tura wani sahabi naman sunansa ya ce a tafi can ba Uba wanda ya je aikin hajji ko umara ya san masallacin Uba masallaci ne wanda yanzu cikin ma dai Madina yake kawai to da san wani kauye ne Uba din yace a je a tura a gaya masu cewar su rika juya suna kallon alƙibla ta ta Ka'aba kuma shi mutumin sai ya sauri ya hau kan abin hawa ya iske suna cikin sallar asuba ba su gama ba sai ya daga murya ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم qad unzila alaihi al-lailata qur'an wa umira an yastaqbila al-masjid al-haram manzon Allah fa an sauka mai da alqur'ani a cikin daren nan kuma an umarce shi ya juya ya kalli masallaci mai alfarma da haka kuma ku juya ku kalle ta sai suka juya suka ƙara sallar su zuwa ga masallaci mai alfarma kaga ashe dai kawai kowane abu bin umarnin Allah a cikin shi kawai shi ne kaga yanzu inda za a ƙara sallar zuwa ga Qudus ba sai ba tunda Allah ya ce a bar wannan gurin kowane abu ba abun bane manufa umarnin Allah kan abin shine manufa kawai yasa sayyidina Umar idan ya zo cikin Ka'aba ya sumbaci wannan dutsen da ake cewa shi Al-Hajar Al-Aswad in ya sumbace sai sai ya kai dutse na wata cewa kai dutse ba ka cutarwa ba ka amfanarwa ba dan dai na ga manzon Allah yana sumbanta kabari da ba zan sumbance ka to da umarnin shine kawai cewar kai kaza shine kawai ba dan shi wannan abu to kuma a nan za ka samu akwai a Madina akwai masallacin da ake cewa shi masjidul qiblatain shi ma da ana zuwa ziyara shi wanda su suna cikin yi sai suka juya sai kalli nan gurin to sai kuma alqibla ta Qudus din sai aka bata ita ba a masallaci sai aka ba kuma aita aka yi sawadan Ka'aba to amma mu da muka je muka gani mun iska an maida shi an soke wata alqibla ta ta wajen Qudus din a masallaci saboda da muka tambayi wani mutum ya ce abin da yasa aka yi haka yace mutane ne da iya yi wasu in sun zo ɗaya alƙiblan ma sai sun yi raka'a biyu wanda kaga wannan ba ta kawai ko ka yi ta kawo halin da kanka dan ba sallah ba ce ba duk inda ka juya ba kalla alƙiblan Ka'aba ba ba ka da sallah bayan an saukar da wannan aya sai zama to kallon alƙibla na Ka'aba ya zama sharadi a cikin sallah to amma mutane wasu kasan ba wai sauraron magana malamai suke ji ba wani da ya zo kawai kundin ka zai amfani da shi ai kawai nan gurin an taɓa kallo ga masallacin kibla ne shi a tarihin sai sai da yayi sallah anan yayi sallah anan to ai wannan in ka yi dankan da kodis din ba sallah ba tun da ban kalli ka'aba ba da haka wannan shi ne tabbatacce ba maganar cikin rajab ba ko da cikin rajab din ne dai to cikin dare ne ba da sallan azhar ba balan za a ce har ma'aikin Allah ya yi raka amina cikin sallan azhar fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuka kasance ya ku musulmai gaba daya na duk duniya da waɗanda suke a zamanin annabi da wanda suke a garin madina da wanda suke har zuwa abu sakaho to duk inda kuke fawallu wuzuhakum shadarahu ku zuyo da fuskokin ku wajejen masallaci mai alfarma din nan kaga an yi ta ta riga ta kare nan ne kawai alƙiblan musulmai kuma wannan alƙibla din tana da daraja amma wallahi bai hattara wata rana manzo Allah ya kalle ta ya ce ya ce Ka'aba kina da girma amma mumini mai tsoron Allah ya fi ki girma a wajen Allah mumini mai tsoron Allah ya fi ki girma a wajen Allah so da ita kaga bulilluka ne ko da yashi da sauransu shi ko mumini wa yana tare da zuciya zuciyar nan fa ana ce mata baitul rabbi kamar a ce ɗakin Allah ɗakin ubangiji saboda nan ne ma'arifa na sanin Allah yake kama ko da sauransu saboda ka Allah ta'ala ce wa haisma wa qawlu wujuhakum shatara wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim kuma lalle waɗanda aka ba su littafi sune yahud da nasara sun san cewa wannan juyawa alƙibla din nan gaskiya ne daga ubangiji saboda sun karanta a littattafansu cikin alamomin wannan annabin zai yi sallah zuwa ga alƙibla guda biyu sun sani amma kuma suke faɗin wancan abu wa wallahu bi ghafilin amma ya'malun Allah ta'ala ba mai raftana bane game da abin da suke aikatawa na daga wannan makirci da da magudi da algushu dan kada dan kada su faɗi gaskiya ya sa abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma gane cewa shi fa Allah ta'ala duk abin da ya shirya sai ya faru ko yanzu ba maka yanzu ya guda duk da makircin da suke ta yi tun a da da yanzu ya sa an daina bin addinin musulunci bai sa ba ya sa a kasashen su ma an daina shiga musulunci bai sa ba to aka yanzu ko kai da wanda ba bai hude ba duk yadda kake shirya wani makirci ko kake shirya wata kucin gwila to wallahi sai idan Allah bai nufi abin ya faru ba kan kowaye amma duk wanda Allah ya nufa zai kai wani fage na rayuwa kowane irin fage ne makircinka da hassadarka da muguntarka da kushanka da komai za ka shirya wallahi sai ya kai wannan gwarzo so da abin da ya sa to ai shi Allah ba mai gajiyar da shi to kuma shi Allah shi ya rubuto mai sai ya kai wannan gurin ina fata an gane wannan bari ka ji wata kissa guda ɗaya kan lamarin mutuwa na sha ba da ita amma ya ƙara bada ta saboda munasaba kuma wannan kissan na karanta ta ƙarara ba labarai ba ba labaran duniya ba ne na karanta ta annabi suleiman mala'ikan mutuwa yakan zo ya kawo mai ziyara sosai amma ba da sifa irin ta ta ta ta mala'iku sifa irin ta mutane ranar ya zo ya zauna sun gaba duk gaisuwa da za su yi sai mala'ikan mutuwa yake ta kallon wani mutum yake ta kallon wani mutum haka sai mutumin yake cewa ya annabi Sulaiman ce wannan kallon da yake ta ban yadda da shi ba ina jin tsoro da ka yi iya bakin kokarin ka na ka tsayar ka ce sai ta to shikenan bari in yi yanawa shi annabi Sulaiman ai ya san bai isa ya kauda yin Allah amma dai yadda mutumin ya nema bari a yi sai sa aljanu suka ɗauke su kai shi can mafi nisan garuruwan hindiya can ƙarshe wanda tafiya ce ta mai ɗimbin yawa mai ta kilomita dubin nan kawai misali ko milamilai dubin nan ɗaruruwa inda tafiya ce ta aljanu suka je suka ajiye shi a nan gudu shi kuma la'ikan mutuwa ya ban kwana da annabi sulaiman ya tafi zum kaɗan sai ya dawo ya ce na dama abin da ya sa neman kwana da kai Allah ta'ala da ya umarce ni cewa daidai wannan lokacin in je can mafi nisan garuruwan hindiya guri kaza zan ɗauki ran wani mutum to ni mamakin da nake sai a fadar ka na gashi kuma ni can aka ce in je in ɗauki rayuwarsa kuma na san nisan tafiyar hankali ba zai ɗauka a ci daga nan yanzu zuwa lokacin da zai mutum nan ba sai iya zuwa wannan gurin yasa nake mamaki wai ya za a yi to gashi mutumin a nan gurin kuma cewa ake in je sai in dauki ransa to shine nake ta mamaki ya za a yi ya za a yi ina ina ta kallon to nace to ai ni da umarnin Allah nake bi kawai na tafi ina tafiya yana iske shi a can gurin kuma gashi an kai shi kuma na dauki ran nashi shine da dace na na dawo wajen ka kaga ashe duk wata duk wani ke sikiti da wani kokari da za ka yi wajen hana wani abu in dai Allah ya kaddara Allah ya ya faru sai dai Allah bai rubuta ba in kaga an yi makirci an ci nasara to ba makircin bane yasa ake nasara da amma san Allah ya rubuta wannan abu haka zai faru ba haka ma yake ya cewa Abdullahi bin Abbas ina yaro karami ma yake koya mai tauhidi yace ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai yaro zan zan zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha ya hafazka kiyaye addinin Allah kai ma sai Allah ya kiyaye ka sai ce ihfazillah tajruhu tuzahaka ka kiyaye addinin Allah to zaka rika samun Allah a gaban ka duk wani abin da zaka shiga zaka ga Allah yana da taimakon ka kai shi yace wa alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ka sani cewa inda duk duniya za su taru akan sai sun amfanar da kai da wani abu to ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai iya abin da Allah ya rubuta zai zai same ka na amfani ne yace kuma wala wistama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayhi idan da mutane duk duniya za su taru a yi mitin akan sai an cutar da kai to ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka na turuwa da yace da haka an an alƙalamin sun riga an ɗauki alƙalima kuma takardu sun riga sun bushe to haka har yanzu abin yake wato rufi'at al-aqlam wa taffat as-suhuf alkalmar rubutun an riga an dauke an gama tinti kuma takaddun sun bushe ba za a goge a gyara Allah ta'ala muna roƙon ka karka sanya mu tayayya da abinda ka hukunta kada kuma ka sanya mu kiyarda da kaddarar da kai mana domin idan mutum ya yarda da kaddarar ubangiji to sai ya huta akwai hadisi kudisi Allah ne ke magana da kai shi ce ya bin adam turidu wa uri wa la yakunu illa ma uri kai dan adam kana nufin wani abu ni ma ina nufin wani abu ka san cewa nan dai ai akwai matsala ko Allah yake magana ce kai kana nu- ni ina nufin wani abu kai kana nufin wani abu ni kuma ina nufin wani abu amma wala yakunu illa ma uridu ba abin da zai kasance ba sai abin da ne nufi kawai sai ce fa in sallamta li fi ma uridu a kullaka fi ma turidu idan ka miƙa min wuya cikin abin da nake nufi sai in taimake ka cikin kai kuma abin da kake nufi da fata an gane wannan amma ya ce idan kai tayayya da ni cikin abin da nake nufi to ut'ibka fi ma turidu summa la la yakunu illa ma uridu idan ka tsaya kana man jayayya to zan jigatar da kai zan wahalar da kai cikin abin da kake nufi sannan karshe kuma ba abin da zai faru sai abin da nake nufi nan ka gama wahalar ta kuma abin da Allah yake nufi shi kadai yake shi kadai zai faru mun taba jin wani labari wani mutum mawadaci ne sosai an kai shi wani asibiti wajen wanda na ji wannan labarin na yadda da shi na amince da shi mutumin kirki ne. a an a- an yi tunga na kuɗi mai yawa da likita sun akan idan ya samu lafiya ana ta fama ana ta fama mutumi ciwo kullum kamar ƙara shi ake sai likitocin nan suke shawara suka ce gaskiya kuɗin da aka ce za a ba su wanda suka fara an sa da yawa ne idan mutumin nan ya ci gaba da zama a haka wajen magunan za su rika za su kashe mai kuɗi da yawa kuma ciwon su ciwon shi a iya binciken su ba na tashi ba ne mutuwa ce sai ki saka a nemi allurar mutuwa kawai a ƙara tashi ya mutu a huta da sayan magunguna masu tsada shike nan sun gama wannan tunani nasu na rashin hankali ko ta ba kashe mutum gaban shi kowa ko a lokacin shi ne zai tuka sai suka yi mai allura ta mutuwa su a tunaninsu sun gama allura jim kaɗan kawai sai mutum kawai aga ya tashi maimakon ya mutu sai gashi ya tashi ya girgiz yana cewa ya ce wai dama akwai akwai magani amma kuka banda kwana da kwanaki ina shan bakar wahala akwai magani dama ma'ana alluran mutuwa su abunsu ita ce shi kuma Allah ya kaddara da ta zama mashi magani ta warkar da shi daga ciwon ma gaba daya kaga abin da Allah ta'ala ya nufi a kowane lokaci shine yake kasancewa Allah ta'ala ka nufa mana alkhairi kuma Allah ka sada mana alkhairai duk inda wani sharri yake Allah ta'ala ya ya- ya kiyaye mu Allah kar ya hada mu da shi idan mun yi gabas Allah ka yi da shi sanyan ba sanyan ma sosai billahi rasul azam sallallahu alaihi wasallam dan za mu tsaya mun ki ayi an ki ayi ko abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka gafarta mana ka sanar da mu bukatun mu na alkhairi zahiran wa batinan Allah ka biya mana da masu neman addu'o'i a wajen mu marasa lafiya a a gidan gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka ƙara inganta mana lafiya Allah ta ala ka tsarkake mana zakatan mu Allah ka tsarkake mana ɗabi'un mu Allah ka tsarkake mana ayyukan mu magabatan mu wanda suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu duka Allah ka masu gafara da sauran waɗanda suka rage da mu kuma duka Allah ka kyautar da ƙarshen mu Allah ka ba mu alhairan wannan wata da sada mu da lailatul qadar da kuma yanta mu daga azabar ka da kyautar da ƙarshen mu ka ba mu tsaro da kariya a garuruwan mu masu tada zaune tsaye Allah ke mana maganin su Allah ta'ala ka gajiyar da su Allah ka gajiyar da su Allah ka gajiyar da su bijahi rasul azam sallallahu alaihi wasallam kila akwai damar tambaya in akwai tambaya kila ko na minti biyu in an babu kuma shi ke da kuma Allah ya kai mu ranar alhamis za a rufe karatun nan gaba da kuma muna yin gayyata na gobe idan mun ga za mu rage minti ishirin na tafsir za mu tsaya kan idan da arba'in ce za mu yi addu'a za mu rarraba alƙur'ani inda gobe inda mahaifin samu tafiya yin sati da gwamnan ba taron safa ake mai rigin daki inda taron tafsir ai ba taro ne wanda yake yin kansa misali to za mu yi amfani da wannan sai mu raba alƙur'ani mu yi sauka a yi addu'a a matsayin da Allah ya ƙara masa gafa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ta huta da sauran dukkan mamatan musulmai duk inda suke akwai tambayar a yi ta abin da suke addu'a da mai rubuto takarda yin an gode Allah ya saka mishi alkhairi sai kuma yana cewa a ƙara mai bayani kan hadisin ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala al-rijali min an-nisa a takaice dai da ba mu da lokaci hadisin yana gwada mutane maza jinsin maza ba wata fitina da Allah ya dora masa a nan duniya fiye da mata. Mata ita ce sarraba mafi girma ga ‘ya'ya maza, wani akan mace sai ya yi sata, ko? Wani akan mace sai ya yi tsari, wani akan mace sai ya lalace, bai sha'awar da yake zai zama mazinaci. Haka ne, wani akan mace sai ya shirka da Allah. Ga nan dai abubuwa iri-iri, da mata su ne mafi girman matsala a wajen maza kisa ita shari'a ta faɗi irin mu'amala da za ka in mace ba ta ka bace kar ba ka mazo kusa da ita kuma in ka kalle ta kallon farko ka da kanka matukar ka dan fara jin musamman ka fara jin wani alamar nan ko ta burge ka kuma kar ka kauda kanka kawai ka dai matsalan Allah daga shaidan kaga dai annabi Yusuf da kanshi yake cewa wa illa tasrib anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin Allah idan baka juya min da makircin matan nan ba ƙarshe fa ina iya karkata wajen su in zama daga cikin jahilai kima annabin Allah ya faɗa ni za ka al'amarin yana da girma za ka ko matar ta ka sai ma ka rika bi a hankali da akwai matan da suke hana da suke raba tsakanin mutum da yan uwansa akwai shi su dinga shirawa makirci da maganganun banza su ga mutum gashi ya kyala dan uwansa ya watsar da shi kawai ba dan uwansa ba kuma sharrin mata ne kuma shi bai gano ba mata ne da dakisa su za su shirya mai wannan makircin ya je ya hau kai ya rabu da ɗan uwansa shi a tunanin shi matan nasiha suke gaskiya su gaya mai da haka ya sa ma yake ba wata matsala ga jinsin maza fiye da bangaren mata mata su ne babban matsala ta maza wannan shi ne Allah ta'ala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة